الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الكمال قاطبة صلى الله عليه وآله وسلم أتم المخلوقات بدءا وعودة صلى الله عليه وآله وسلم أتقل أتقيائي إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الممكنات إلى الله جملة صلى الله عليه وآله وسلم أتمل وراء إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وسلم أصدقي وأبلغي وأوضحي وأفحي وأنجحي وأنوري وأتمي وأكملي وأبجلي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ومولانا وشفيع صدورنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى jama'ar musulmi bil'akassi farawa da ku da Allah ya ƙaddara muke tare da ku a wannan zawiya mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmin da muke tare da ku tun farkon ramadana ya zuwa yau ta tsanin kafafen watsa labarai da Allah ya ba mu iko da zarafin isar da saƙonni cikinsu da mako mutanenmu na social media kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya yi mashi na gaishe mu da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillahi ala kulli halin ونعوذ بالله من حال أهل النار يو الله يا يدا من شغو لأثرير ثلاثة كما وانا لأثرير كتسي لأثرير تقوم شاب شدة كتسي لأثرير تقوم شاب شدة كما إتسي لأثرير ta shida a goman tsakiya kuma ita ce la'asariya ta farko cikin sha biyar ko sha hudun da ya ragowa hali na gwada mana dai watan ramadana na karewa me zulluminmu Allah sa mun dace min bidayati shahari ila yaumi Allah ya sa mu kuma ci gaba da dacewa min al-yawmi ila nihayati shahri ramadan amin fa amin thumma amin ya ilahal alamin hijira shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da biyar mai mana karatu alaramma malam abubakar muhammadul amin jiya ya karanta mana aya ta ɗari da saba'in da tara a wannan sura mai albarka suratu Ali Imran sura ta uku kenan kuma yau zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da tamanin daidai a karamakalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعصبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji Allah ya kuma maimaita kashedi da irin usulubin da muka karanta a baya ga wawul asafi kuma ga lam annahiya ga kuma fi'ili mudari'i ya biyo bayan lam annahiya yace wala ya hasabanna allazina yabkhaluna bima atihumullahu min fadlihi huwa khayran lahum ubangiji ya ce ubangiji mai girma da buwaya ubangiji maɗaukaki mai kowa da komai yake allazina yabkaluna wa'annan wanda suke yin rowa suke hana wajibi kuma suke hana nafila ta taɗauki cikin dukiyoyin hannunsu suna rowa da ne sai Allah ya gaya maka yadda kuɗin ya fito ba daga kakan mai kuɗin ba ne ba, ba daga kakarsa ta mace ba ce ba, sai ce suna rowa bi ma'atehumullahu. Daga abinda Allah ne fa ya ba su. Allah ne ya ba su, amma suke rowa in ji Allah. Aiki suka yi wa Allah ya ba su dukiyan ita min fadali daga kyautansa ne daga falalansa ne ya yi wannan kawai je ka na ba ka kuɗi wannan je ka ban ba kuɗi ba na ba ka ƙarfi wannan je ka ba ka da ƙarfi na ba ka ilimi wannan je ka na ba ka alkhairi kai waliyi wannan kai kuma je ka kai sharifi ne jikin jinin annabi ka fito duka wannan zalikal fadlu min Allah ba wani abin tinkahu kai da kake cikin fakiranci ba wai dan kai malalaci ne ko gidanku malalata ba a'a haka mai rabawan ya raba shi wannan mai rike da kuɗi ke juya kuɗin nan ba wai ya fi kowa gwafin damtse ba ne ba kuma ya fi kowa kafan tattaki zuwa fatauci ba ne a'a ba ya fi kowa zankwala zankwalan ya tsun iya irin kuɗi ba ne a'a Allah ne yake biya ka kai kuma ga kuɗi na a hannunka ka dinga ba ma mabukata shikenan ba wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi halifanci ne amma mai yawancin masu dukiyan Allah a hannunsu ba duka ba mafi yawancinsu sun ɗauka kai malalaci ne talauci ya ka maka farmaki ya dabine ka su kuma suna tsaye loda kwalli a bayan jakuna su kai kwanni daga can kuma su ɗau gishiri su wuce jaba daga wai siyasa suka yi kuɗi ayya to a cikin jabar da cikin kwanni ɗin wani yana nan su suke haƙo ma'adanin amma bai da kyakkyawar riga ashe min fadali to masu yin rowan nan wala ya hasabanna huwa khairan lahu kas su yi zaton rowan nan kankame wannan hana mayin watan nan hana miskinan nan yi tsamman wai zai zama alkhairi gare su a'a in ma suna zaton haka Allah ce to wallahi hasabanna kas su sake zaton haka to tunda bai zama musu alkhairi ba fa yaya zai zama bal lil ittirad Allah sai ya buga bal saboda ya girgiza zance zai faro sabon magana wancan ya ce haka ba haka ba ne tunda ya ce wala to yanzu kuma tunda ya ce bal to abin da zai biyo gaban bal zai zama canjin abin da muka karanta a farko huwa shi wannan rowa sharrun lahu bala'i yake zama a gare su sharrun lahu musiba yake zama a gare su sai Allah ya gaya mana irin yadda somin taɓin musiban zai faru da su sau ɗauwi ƙuna ana kiran wannan sin ɗin sinul wa'idati ko sinul wa'idi ga sin ga mudari'i amma mudari'in mummunan ma'ana sai ƙuna da sannu in ji Allah don sa a yi musu guru a musu dagagi a musu sasurra da me ma bakilu bihi dukiyar da suka yi rowan ita zan sa a narka ta a miƙa ta wa maliku hazinun nari ya narka ta wani a yi ƙuƙumma wani a yi hankwab wani a yi abin da zai kama mara kaman belt amma kuma na ƙarfen azabin wuta wani a yi abin da za a rataya a wuya sa da sannu in ba su canzu daga rowa sun koma kyauta ba in ba su tuƙe daga hana zakka fi sabilillahi ba in ba su canzu daga ƙin ba wa Allah kuma su ba wa shedan da shedanu ba to da sannu yi ɗaukuna ma bakilu biki yau ce yawmar kiyamati aka rowa jama'ar musulmi ba hali mafi muni in ji manzo Allah wanda yake jawo bala'i bala'in ya game ko ina irin musibar albuhul rowa rowa rowa dukkan aljanna Allah sai da ya rantse ba inda zai aje marowaci duk aljanna ko hanyar shiga ko hanyar fita ko ko da a ce ma akwai kwata to banda bakilu banda mai rowa ta haka kenan ashe rowa bala'i ce tana cinye aikin kirki kuma bawa ya rasa shiga aljannar Allah Allah ya kare an ji a bakin manzon Allah ya ce da maɗigo da liwaɗi farkon samuwansu daga illar rowa daga illar rowa baƙi aka ji za su taho gari da su zo gun uwansu magidanta mutan garin wai kada su zo a ci abincin garin da su sai mazaje magidanta suka ce to mu maza duka mun yi ittifaki mun roru mun hau tsaunuka mun hau dutse ko sun zo a same mu babballe su ci abincin mu ko kuma matayen mu ku haɗu a waje guda in sun zo ku ce ba mu bar muku komai ba abin dafawa ya zama can maza zalla ba mace ko ɗaya nan mata zalla ba namiji ko ɗaya sai sha'awa ta motsa ma'aiki ya ce kafin a jima namiji ya fara barbarantan dan uwansa kafin a jima mace ta fara maɗugo da ‘yar uwanta mace can mata ne zalla bawa ba ɗa namiji nan kuma ‘ya'ya maza ne zalla ba biya mace mafarin shigowar lewaɗi a tarihin duniya kenan mafarin kuma motsa maɗugo kenan a sirrin me a sharrin me ruwa gashi yau ya buwayi duniya har rana mai kamanta yau kuma duk wanda suke yi sai an ɗauki kason wanda suka fara an ba su a cikin wani aka rowa mu kiyaye rowa mu guji rowa Allah ya mai da mu masu yin kyauta yawmal qiyamati a ranar kiyama walillahi mirasu samawati wal ard Allah ya ce in banda ma halitta ta ni da zan fashe ranku duka babu kowa ba mai dukiyan ba magajin mai duki sai dukiyan ga ta zube kan ƙasa ba mai ɗauka an yi busa duk mutu Allah ya ce ni kaɗai ne dukkan kuɗi da kayan kuɗi wadda aka haƙo da wadda ke cikin rami zai zama ba magadan sai ni to ashe tun da ba naka ba ne to kai maza maza ka ribata wajen menene wajen yin alkhairi walillahi mirasu samawati wal ard amma mafi sharrin rowa babu kamar rowa biyu rowan hana wa miskini haƙƙinsa na zakka da Allah ke ka bashi da kuma rowan hana wa zumunta tallafin zumunci da Allah ya baka hali baka musu ba wannan rowa su ne na gaba gaba wajen ja mutum bala'i Allah ya tsare mu gadon sammai gadon kasai duka ba na kowa ba ne na Allah da ya ba da dukiya wallahu kuma shi Allah khabirun masani yake khabirun wanda ya ƙure wa sani sani ne da ma ta'maluna game da abin da kuke aikata Allah ya san mai kyauta so nawa yayi kyauta Allah yana gurin Allah ya san mai rowa so nawa yayi rowa Allah yana gurin ya sani ba sai ya jira an nemi labari an gaya marfa to aka wannan aya ta mu ta yau ta aya ta ɗari da tamanin daidai a tsura ta uku sai mu koyi darussan da ke ciki ubangiji ya ce idan masu rowa da dukiyar hannunsu suna zaton zai kai su ga alkhairi ne allah ce su daina wannan zaton ba alkhairi ba ne gare su zai koma sharri ne gare su kuma a kiyama a kiyama in dabbobi ne ubangiji zai canza musu shakalin halitta za a ƙara musu nauyin jiki a ƙara musu tsinin ƙaho da ƙwafato su dinga sukuwa a kan mai duki kaga da ana mutuwa ya kai ya mutu amma an gama mutuwa a layara bara babu babu lalle mu mai da hankali kuma Allah Allah Allah Ubangiji ya taimake mu wannan ayar ita ma ita da mu tsaya kanta yau saboda kun ga ramadana na ta tafiya ma'aiki kuma na bin mu basussuka da yawa shi ma qur'ani na jiran mu anasa basussukan da kuma sauran abin da muka gane su a matsayin alkhairin da za mu tattauna kansu mu yi wa al'umman manzon Allah ta sallama saƙonni a kansu da ma'aunin Allah sa mu gudu tare Allah ya sa mu tsira tare amin mun ce kalmar nan ta al'isti'ana ana neman ta a wajen wadda ba Allah wadda kuma suka ce yin haka kafirci ne mun faɗe su kuma su suka rubuta da hannunsu mu kuma yau za mu tattauna mu ji ba kafirci ba ne na nake mu kuma yau za mu tattauna mu ji shin neman taimako gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kufuru ne kamar da ibnu taymiya ya faɗa a majmu'ul fatawa juz'i na goma sha takwas shafi ɗari uku da sha tara ibnu qayyim ya sake karrarawa a madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a juz'in farko shafi na 66 shafi na 66 shin a ina suka ɗauko wannan istinbadin dan dai ba mujtahidai bane balle a ce suna da kwagirin dogarawa su yi ijtihadi tsakanin nafsi da nafsi a'a sun zo ma an riga an kulle kofan ijtihadi jama'a jiya mun tsaya akan cewa za mu fara da ayar alkur'ani mai girma a matsayin buɗe tattauna da za mu tattauna mu da ku Allah ya datar da mu. Alƙur'ani maganan Allah, kenan sifan Allah ne, to sai muka ce bari mu ji alƙur'ani ko yana da goyon bayan wani ya nemi taimako gun wani domin dai ni haku hasu masu wancan maganganu sun tabbatar da cewa ba a gyara wa Allah karatu ko da wasa kuma ba a gyara wa annabi Muhammadu wasani da mu shiga sura ta goma sha takwas sura kogo suran waliyan nan da ake ce ma ashabul kahafi sai aka ce ma suran suratul kahafi kan aya ta casa'in da uku za mu ɗau abin da za mu samu muhallin shahidi don kuma mu nitsa cikin umma hatu kutubul ahadisu amma dai ga abin da muka samu a wahayi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوتي نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الهديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه إئرا وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله a wannan aya da muka samu a da muka samu cikin sura ta goma sha takwas ka hafi daga aya ta casa'in da uku muka yi abin da muka tsaya me muke nema sai ga zulƙarnaini sarki askanjan yana ce fa'a'i nuni ku tai maka min kuma da lafazin nan ta mu'awana ta isti'ana fa'a'inuni bi kuwati kaga shi ma askandaru ma'anan iyaka na abudu wa iyaka na sa'ilu ya ɓuya ma kaga ita wannan kalmar in muka dinga miƙa ta duk inda zaga ta dawo masu magana ba da su samu muwafaƙa ƙur'ani bai tare da su wannan fa mun ɗauki gaban da muka ɗauka ne kun san akwai wata awon alal birri wala ta'awun to amma mu tsaya jama'ar musulmi karatu ya kawo mu a cikin almusna ta al'imamu ahmad bin muhammad bin hanbal imam ahli sunna wal jama'a abu abdullahi shaibani wanda aka sa cikin kuce ya hijira shekara 241 a musnad ɗinsa a mujalladi na biyar a shafi 300 da saba'in da uku ku ce da ni ɗaya. Sai littafin majma'u zawa'idi wa manba'ul fawa'idi ta alhafiz Nuruddin al-Haisami. Nuruddin al-Haisami an sa shi a kabarin hijira shekara ɗari takwas da bakwai ya ba mu a mujalladi na hudu a majma'u zawa'idinsa mun samu shafi na ishirin da biyar ku ce da ni biyu. Littafi na uku, Fathul Bari, littafin da Hafizul Asari, Abul Fadal, Shihabuddini, Qadil Qudati, Alamul Alami, Hafiz bin Hajarin al-Asqalani wanda yake kabari hijira shekara 852 a mujallaji na goma a shafi na goma sha tara me za mu samu a nan manzonmu annabinmu muhammadu salal salama ya faɗa a inni ala bahtiyati fa'ana manzon da aka mawahayin iyaka na abu wa iyaka na sa'iru ya danna dabban lahiyansa yana so ya yanka yake gaya ma wani wanda ba komin komin ba ba kowan kwa ba aka dingina da mazali amma annabi ya ce a inni zo ka taimake ni a'a in ji wa lisanu shar'i in ji wa lisanun nubuwati karatu daga ina daga fammin ilmi wal ulumi a inni taimake ni ba ni ji akwai wanda ya kai manzo sanin girman iyaka na abudu ban ji ku ba na ce ba ni jin da a samu wata halitta tun daga jibrilu har zuwa yau wanda ya fi annabi sanin tauhidin da yake cikin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ko da samu babu to ga lafazin isti'ana daga bakinsa na gaya ma wanda ba ma sai da abubakar ba ne ku ce jini ɗaya ba ma sai da umaru ba ne ba ma sai da usman da amfana ba ne ba imamul ummati aliyu ba ne a'a amma sai annabi ya amfani da kalmar mene a inni zo ka taya ni taimake ni ala zahiyati akan danne wannan dabba ta wata zahiya me kuma sahabin yayi fa alahu bai ce masa sai annabin Allah kai da ka ka mana iyaka na abu wa iyaka na a'a kai da ka koya mana cewa fa'izasta an ta yau kuma ka kira ni a to shi da annabi da sahabin sun gane karatu wannan jikokin kumbo mai gidi nan su ne ba su gane inda aka dosa ba suna kafirta mutane ignorant mun samu gaba daya bayan aya da muka samu a sura ta sha takwas kan aya ta casa'in da uku yanzu mun shigo cikin ummahatu kuma muna samu yadda annabi ya mu'amalanci kalman neman mene taimako kuma ka san da kalmatu kufurin ce ba ran da annabi zai fita ɗaya ke daga nan sai karatu kuma ya kai mu hadisin nan kan izasta'anta fasta'in billahi waye hamilun riwayatin ne sai muka samu shine tarjumanul qur'ani shine marja'ul mufassirin salafan wa khalafan shine ibnu ammin nabiyyi shine sayyidi abdullahi bunu abbasin bunu abdul muttalibi radiyallahu ta'ala anhu a gunsa aka rawaiti aka rawaiti riwayan zasta'anta mashi annabi ya faɗi wannan fasta'in billahi maɗan abbas ne aka faɗa to ga yanzu kuma da mu tambaye shi ibnu abbas da muka samu riwaya a wajensa me ya faɗa yake faɗa cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna lillahi mala'ikatan fil ardi siwal hafaza yaktubuna ma yasqutu min nawa shajar fa idza asaba ahadakum urjatun bi ardin fulatin falyaqul أئنوني عباد الله manzo ke faɗa mu ibnu abbas yace bayan mala'ikun nan marubuta wanda muke kanta mu da ku cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun to manzo na gaya wa su ibn abbas bayan wa'annan mala'iku alhafaza to Allah na da wasu mala'iku su kuma duk inda ‘ya'yan bishiya suka tsinke suka faɗi a ƙasa su kuma Allah ya sa su taltala suna tsintsincewa saboda kada abincin wasu ya tozace zama ƙasa su kuma aikin ya ce to suna idayawa suna lissafawa bishiya wanke da take ƙasa kaza gari kaza yau ‘ya'yanta guda kaza sun zuba sun tadda ƙasa bishiya wance da ke tsauni kaza su kuma aikinsu kenan sai ma'aiki yake ga ibn abbasin cewa idan ɗayanku ya samu kansa a cikin matsananciyar bukata da damuwa a ina bi ardin falatin a daji fangalalin daji inda babu kowa balle mutum ya ce wane tammin gyada ko kowa ne ramin dankali bi ardin falatin a ƙasa da ba kowa fili iya ganinka annabi ya ce to ɗayan ku ya samu matsala a wajen kar ya yi shuru akwai wanda zai nemi taimakon. Me zai ce, annabi na gaya tun daga sahabbai zuwa tabi'ai, daga tabi'ai zuwa mafiya tabi'ai zuwa yau, sai mu ce, fa'a'inu ibadallah. Allahu Akbar. To ai kaji. Allahu Akbar. manzo ya ce sai mu ce mu ɗaga murya a dajin fa a inu ibadallah ku kawo ɗauki ku taimake ni ya Allah ya ibadallah a'a malam manzo ya koyar da kafirci ko ɗin da ku yadda nake inda kufuru ne manzo zai ba da umarni in muka shiga bone muka shiga tasku muka shiga wala guzuri muka shiga ko kawai mu ce a ilu ku yi taimako ibadallahi abun da sa wannan dalin kaga an bashi nasba akwai ya'un nida'i al-muqaddara ainu ya ibadallahi yasa dole ba makawa kai da larabci wannan dal din sai ta zama dal ce mansuba aina da mu samu wannan umarni da annabi yadda a tsakiyar daji mu fara murya mu ce ku taimake mu ya bayin Allah mala'iku ne ba su ma ubangiji ne nabi ya aike mu ya ce in mun ga haka suna nan mu yi kuwa da mu samu ɗauki ina za mu samu wannan karatu ka fara da al-musannaf fil ahadith wal athar littafin da gawurtaccen bujimin ingantaccen malamin nan na sunna al-imam Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba hijira ya kai 235 Allah ya ɗauki ransa ka ɗau al-musannaf din ibn Abi Shayba ka ɗau mujalladi na shida ka yi cikin shafi na casa'in da ɗaya za ka ga wannan karatu kuma daga bakin Abdullahi ɗan Abbas mai riwaya fa'izarta an ta yanzu kuma na faɗa mu gaya a dajin mu ɗaga murya mu ce a inu ku yi ɗauki a inu ku yi taimako ya ibadallahi bayan wannan littafi sai ka sake ɗaukar shu'abul imani ta al'imamu Ahmad bin Sulaiman kana maganan Abu Bakar ne bai haƙi. Al'imamun bai haƙi an sa shi a kabari ana kirga hijira shekara ɗari hudu da hamsin da takwas. Ka ɗau mujalladin farko na sha'abul imanin bai haƙi ka duba shafi na ɗari da tamanin da uku za ka ga wannan yekuwa da mazallace sahabbai su kira bayi. na su kira su nemi kuma kasan sahabban nan dai magana hadda iyaka na abudu wa iyaka na sun ai ta zama kaman zance ma a bakin to kuma shi annabin da aka ma wahayin kuma shi ke ba da wannan umarni anya su ɗan tsaye sun gane inda aka dosa kuwa anya su ɗan taimiya sun gane ma'aunin da aka dosa kuwa to ga dai annabin da ya fi kowa ilimi ya fi kowa tauhidi kuma na gawa almajiran da duk duniya ba wani ɗalibin da zai kai sahabi gane nasi babu shi to mu so ake aika kuma su suke ba mu karatu yawa mu samu littafi nawa biyu sai ka sake ɗaukan majma'u zawa'idi wa manba'ul fawa'idi ta al'imamu Ali ibn Abi Bakrin, kana magana al-Hafiz Nuruddin al-Haythami, ka ɗau mujalladi na goma na majma'u zawa'idi, ka yi cikin shafi na ɗari da talatin da biyu za ka ga a inu ibadallah. Ba a inni ya Allah ba a inu ibadallah, bi ma'ana a inu ya ibadallah. Littafi nawa. uku to ga mun samu littafi guda uku na abin da muka faɗa saƙo da umarni daga ma'aiki kuma komu da ku yanzu gobe rana ya ɓaci mana a fangalalin daji hadisin ya ba mu umarni mu ɗaga murya mu ce a inu kasan da gani dai wawul jama'a kai kasan jam'i ne kaga talikai ake kira gaba ta biyu sai abinda muka samu karatu da habsiyu habshi ibn junada Allah ƙara mashi yadda ya ce sami'tu رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدر yace da kunnen nan nawa in ji habashi ibnu junadaka yace naji sadda manzon Allah sallama yake faɗa yau magadir kum ranan da aka yi dandazon nan a wajen da ake ce magadir kum habashi ɗan juna da yake ina cikin wannan dandazon a nan ga abin da na ji manzo yana gaya mana yana ce Allahumma ya Allah man kuntu maulahu duk wanda ya yadda na zamanto majibincin lamarinsa fa aliyun maulahu to na rantsar da aliyu ɗan abi talib shi ma ya zamanto shugabansa majibincin lamarinsa Allahumma manzo yace ya Allah waliman walahu wanda duk ya jibintar da Aliyu akan lamarinsa ya Allah ka jibinci lamarin zuwa ga dacewa wa adi man adahu ya Allah wanda ya tare Aliyu da gaba bayan na miki wannan nadi ya Allah shi ma ka kulla gaba da shi wansur ya Allah ka taimaki man nasarahu wanda duk ya kawo gudumawa zai taya aliyu ka taimake shi wa'a'in ga muhalli shayi kala siraju ka zo a makare ko to kada kunnenka wa'a'in ya Allah kuma ka yi taimako ta mu'awan a'a wa zai Allah ya taimaki wane man a'ana wanda shi ma ya yi taimako ma annabin da ya gaya mana iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu annabin da ya gaya ma ibnu abbasin izasta anta to yau kuma gashi ya ce wa a ya Allah ka taimaki man duk wanda a a na ku ya taimaki a masu taimako a sun ƙaru na annabi ya naɗa wanda ya taimaki aliyu shi ma Allah ya ne to ashe wani na neman kun yi shuru a na kara magallawa wato tsumburen da ake a garin namar tsumbure da tsumburbura da gwamaɗe da ya takule wai da sunan sunna yanzu duk wannan umma hatin da muke bada maraji'u littafin na yin bidiya ne yanzu ga manzo ya ƙare ya faɗa a gaban sahabbai sama da dubu ɗari wanda ya san isan gadir kum manzo bai taɓa tsayawa a matsaya ba ba yaƙi ba ba komi ba cikin dandazon mutane kamar na wannan gadir kum to a ne ya kelanta sai ga kina faɗan na gaya wa allan da yake iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya allah a in ka yi taimako ya Allah ka taimaki wane man a ana aliyan wanda ya taimaki wane ashe an koya wa aliyu ya nemi taimako gun wane bawa aka ne ɗana Allah maka albarka to wannan karatu da muka faɗa yanzu shi kuma ina za mu duba kun san aikin zawuya ke ga wuri a'a rannan kayi fashi malam sirajo kaji sa ta kan gyara ma kayi kara a zancen ga wuri na sayan kuɗi na sayan waina ga wurin da za a zanna a yi ajalin waina ko ba ba tukuna kuma ga ne wainan abu nawa to an bukatun nan naka man surajo ga waina ga wuri ba wurin ci Allahu akbar to Al-Hafiz Ali ibn Abi Bakr Nuruddin Al-Haythami a cikin majma'u zawa'idi wa manbawul fawa'idi a mujalladi na tara shafi na ɗari da shida za ka ga wannan karatu wa'a'in ya Allah ka taimaki man a anau yanzu jama'a wannan kadai da inda muka fito zuwa yanzu wai littattafan nan da muke ce a duba a duba mujalladi na kaza ko shafi ma na kaza marubucin shine wani shine ke tsabari kaza wai duk wa'innan littattafa alaga ta malam mu tarkasa mu ajiye mu zo ido rufe mu dinga kafirta mutane adawan bi gairi ilmin kuma ita ce sunna yawwa a karmakal haidai suya jama'ar musulmi mun zo yanzu kuma ga habibu ɗan yusuf habib habib biha'in mu'jamati bun yusuf kala yake cewa ƙalan nabiyu صلى الله عليه وآله وسلم لمشرك ارجع فإنا لا نستعين بمشرك مشركي ne yazo ma'aiki ya naɗa shi ya zama soja a tafiya kan mushrikai ‘yan uwan wannan mushrikin ya ba da kansa volunteer army daidai ya ba da ɗauke musulunci annabi yake masa irje koma gida fa inna mu kaganmu a wannan addini in ji mahaifi la nasta'inu bi mushrik mu ba ma neman taimako daga mushrik fa inna la nasta'inu بكل من جاء إلينا آآ آه. بكل من أراد أن يساعدنا لا فإنا لا نستعين بمشرك kaji abin da ta hana karban isti'anan da mu'awanan wanda ya kawo kansa menene shi mushriki eh maluma a zaure suka gaya mana suka ce wa bi mafhumil mukhalaf فلو كان حبيب مسلما لاستعان به صلى الله عليه وآله وسلم suka ce mafhumul muhalaf a da a ce wannan habibu dan yusafun nan da musulmi ne na cikin musulunci ne ya zo ya ce gani na ba da kaina dan yi taimako da musulmi ne lasta'ana bihi annabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama me yasa ba a karɓi taimakon ba kaunihi mushrika li ajali kaunihi mushrika wannan karatun da annabi ya kore in neman taimako in neman gudumawa daga wajen habibu dan yusuf saboda zamowansa wane mushriki karatun ka ɗauki al-musnad ta imamu ahmad bin muhammad bin hanbal ya rawaito ku ce da ni ɗaya ka sake ɗaukan al-mu'jamul ta abul qasim tabarani ya rawaito ka sake ɗaukan majma'u zawaidi ta nuruddin haisami ya rawaito to don ka huta in ka so ka ga riwayar imamu ahmad a ina za ka samu a musnad ɗinsa riwayar abul qasim dabarani a ina za ka samu to ka ɗauki majma'u zawa'idin haisamin a mujalladi na biyar shafi ɗari uku da uku da ka samu wannan kwalele ce wanzan littafi nawa na mun samu littafi ɗaya ɗaya guda uku musnad ahmad mu'jamun dabarani majma'un haisan jama'ar musulmi littafinmu na hudu kuma shine as-sahi shi kuma abinda za mu samu yanzu daga wajen mamanmu ne na na Aisha al-Humaira radiyallahu anha wa arda wanda ya taimake mu da wannan riwaya shine al-Imamu Muhammad bin Hibban kana magana Abu Muhammadin al-Busti shi kuma Ibn Hibbana ya shiga kabari cikin hijira shekara 354 ka ɗau mujallabi na goma sha ɗaya na asahi ta Ibn Hibbana ka duba shafi na 28 karatu daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha الحميرة القرشية الصديقية رضي الله عنها ابن هبان na da littafi da ya rubuta a duniyar sunna sai ya sama littafin suna at-taqasim wal anwa at-taqasim wal anwa to sai ya tsaurara larabcin lakin sai yana wahalar da ƙanƙanan ɗalibai to sai Allah ya taso da wani babban malami shine al'amiru ala'uddini Ali ibn Bilban al-Farisi al-Misri. Ali ibn Bilban ya bar duniya hijira shekara ɗari bakwai da talatin da tara da ya duba wannan littafi ta ibn Hibbana a taɓasimu wal anwa ya ga abin da ya buga kwanyan malalatan ɗalibai ‘yan baya. To shine sai ya zauna ya yi ma littafin aiki ya sassauta tsauraran larabcin saboda a riski abin da littafin ke nufi sai ya ce ma littafin yin sunansa al-ihsan fi taqribi sahih ibn hibban sai tashi daga at-taqasim wal anwa sai dawo al-ihsan fi taqribi sahih ibn hibban a wannan littafi da ake ce sahih ibn hibbana to ka ɗauki littafi juz'in da ka ɗauka na goma sha ɗaya shafi na ishirin da takwas kuma abinda za mu samu in ji na aisha Allah ƙara mata yadda da aka yi yaƙin banil mustalif sai da juwairiyan nan da muke jin ta cikin ummahatul mu'minina a gidan ma'aiki to a wannan yakin ne aka kamo su a matsayin riban yaki sai ta fito a rabon wani sahabi ita yar sarki ce a can by the way kuma ruwaya ya ce ba ɗa namijin da zai ga ummul mu'minin juwaira ya ganta akwai tawaya ko ta jikinta babu shi wadda aka baki ita sai ya tabbata kawai ta fi ƙarfin na neman a sauya mar ko da kuɗi ko da wata iri da aka buga mata fansa sai ta zo gidan manzon Allah da ta zo gidan manzonmu annabinmu ta sallama na mai ta ce ina kallon juwairiya na ji ba na son ta kuma zuwa gidan me motsa kishi alazira dubi kyan na Aisha ba dubi kalan fatanta sunanta alhumaira yarjar yarinya amma ganin sai da juwaira sai ta ce ba mamaki wannan ta da matan gidan abinda kuma nake tsoro kenan tsoro na kar ta dawo matan nan gidan a kyari gama da an gawa To abin da muke nema a nan sai ta ce wa manzan Allah, na zo ne ka taimake ni, ka ba ni kuɗi in biya fanka. Kalman na neman fa'a'inni na zo ka taimake ni. Manzo ya ce, awa khairun min zali juwaira juwairiya abuwan ba ma yi abin da ma ya fi wannan ba kuma take wa mahu yace a ƙabilaki mukatabaki ko mukatabaki wa ata bayan na baki kuɗin fansan kin baki kuma dan da mamijinki na aure me take a ganin kuma yanzu ya ce a ai dukkan da Allah ya wata da juwariya in ta jingina da ma'aiki ai sai an ai sai an rasa kyan aiki a ina a ina ai malam ai ai ai tana nan a kyakkyawa in ba annabi a jikinta annabi na kullowa suka jeru ta za yi ga manzan ne tsaye kusa da wannan mummunan matan shi ne kuma ba yadda ta iya dole ta karɓi mummuna tunda ta jingina ta karu ta mannu da man huwa a jamalu minha sallallahu alaihi wasallam to kun ga anan karara a kunnen nana aisha aka yi kuma da kalman isti'ana da kalman nan kafirci ne wani ya nemi taimako gun wani jama'a annabi ya ji wannan a bakin sai da juwairiya ummul mina kuma yayi shiru ba zai shiru ba ba zai shiru ba ba zai shiru ba saboda haka annabi zai gyara karatu to sai ku kirga mana mun samu zaman yanzu mun jero littattafa sun kai na yawwa hajjaka mun gode to ina so haka da ku dinga taya mu da Allah don maraji'un nan su ne littattafan da ake ce littattafan da ulama sunna suka rubuta to a ciki ne muke ɗauko muke ɗaukowa amma zuma la bakar time ifan mu ya gwada mun cewa the time has gone yanzu abin da ya rage ku yi hakuri gobe za mu dora na ga dai abin da muke nufin nan dai ba zai yiwu ba yanzu kawai sai mun jira ƙarshen wannan ko gobe muka ƙare ko jibi a annabi ya kai ma duk zaman mu yi mar gaba fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai gobe insha Allah